بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن ابن شهاب عن الأعرج نعم عن عبد الله بن بحينة مم.
أنه قال مم.
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين مم.
ثم قال فلم ثم قام فلم يجلس نعم فقام الناس معه فلما قضى صلاته مم.
ونزلنا تسليمه كبر مم.
ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
باب من قام ba'da al-itmami aw fi rak'atayn wannan babi yana magana dangane da wato wanda ya tashi bayan ya gama sallar shi wato mutumin da yake sallar az-zuhur yana yi wa mutane limancin az-zuhur bayan yayin raka'a hudu sai aka ga ya meke zuwa ta biyar to yaya zai yi aufshar raka'ate ne ko kuma wanda ya tashi ya meke bayan ya yi raka'o'i guda biyu maimakon ya zauna ya yi tahiya kawai sai aka ga ya meke ciwat kaka zai yi to wannan babe zai yi magana ne zai tattauna ne ya koro maka abin da ya tabbata na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam Ubaidullahi ya ce haddathani Yahaya mahaifinmu Yahaya bin Yahaya Allaitsi ya zantar da ni an Malikin shi kuma ya jiyo daga al-Imam Malik an ibn Shihab shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri an al-A'raj shi kuma ya jiyo daga Malam A'raj an Abdullah ibn Malik ibn Buhaina wato shi kuma ya jiyo daga ma Abdullahi dan Malik dan Buhaina ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal haƙiƙa Abdullahi ibn Buhaina yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama raka'ataini ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana ɗaya daga cikin salloli ta yamma ya yi mana raka'a biyu to bayan ya yi raka'a biyu sun maƙama falam ya jilis sannan sai ya tashi ya meke zuwa raka'a ta uku falam ya jilis bai zauna ba wato bai yi zaman tahiya ba faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka meke tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falamma qada salatahu yayin da ma'aiki alayhi salatu wassalamu yazo ƙarshen sallar shi abdullahi dan buhaina yace wa nazarna taslimahu muka jira ma'aiki alayhi salatu wassalamu yayi sallama mu mai tambayar shin wannan zama na farko an soke shi ne shari'a ta fasa aiki da shi ko ku a'a wani canji ne aka samu a cikin sallah an gane ku sun masajada sajada ta yi kabbara wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yi kabbara sannan kuma sai ya yi sujadu guda biyu wa huwa jalisun alhali yana zaune qabla taslimi kafin ya sallame sun sallama sannan kuma sai ya sallame na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن نعم هرمز Mm, عن عبد الله بن بهينة أنه قال mm, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر mm, فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما mm.
فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an yahya bin sa'idin shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id ana abdurrahman bin hurmus shi kuma ya jiyo daga malam a'raj shine abdurrahman ɗan hurmus ana abdullahi bin buhaina shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan buhaina allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu qal Haƙiƙa Abdullahi ɗan Buhaina ya ce, Sallalana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama zuhura, ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya yi mana sallala a zuhur, faƙama fitnataini sai ya tashi ya meƙe cikin raka'a biyu da ya yi. Bayan ya gama raka'a biyu maimakon ya yi zaman tahiya sai ya tashi ya miƙe walam ya jilis fihi ma bai zauna ba a cikin waɗannan rakawo'in guda biyu da ya yi falamma qada salatahu yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama sallar shi sajada sajada taini sai yayi sujadu guda biyu wato yayi qabli kuma sallama ba'da zalika sannan kuma sai ya sallame bayan ya gama waɗannan sujadun guda biyu wato kenan wannan yana nuna akan cewa ashe an kusanu fi salati ana yin sujada qabli ne saboda a ciki an rage ne zaman tahiya na tsakiya na'am قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة فقرأ ثم فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع نعم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم قال مالك الإمام مالك الله تعالى يجكن سد رحمة يتي يباير دفتوا في من سها في صلاته cikin hukuncin mutumin da ya yi rafkanuwa a cikin sallar shi faƙama ba da itimamihil arba'a sai ya tashi ya meƙe cuwat bayan ya cika raka'a hudu bayan ya yi raka'a hudu maimakon ya zauna ya yi tahiya ya yi salatan annabi ya yi addu'o'i ya sallame kawai sai ya meƙe faƙara'a yana meƙewa sai ya karanta fatiha sun maraka'a sannan kuma ya tafi ya yi ruku'u falamma rafa ra'sahu min ruku'ihi yayin da ya ɗago kansa daga ruku'in shi bayan ya yi ruku'u ya ɗago kai zakara annahu qad kana atamma kawai sai ya tuna ashe haƙiƙa ya cika sallar shi wato wannan raka'ar da yake zauwa da ita ta yanzu ta biyar ce ba raka'a ta hudu bace to ya zai al'imamu malik ya ce innahu yarji'u fayajilisu haƙiƙa kai tsaye kawai yana komawa ya zauna wala ya sujudu ba zai yi sujada ba kawai daga tsaye cik zai tafi ya zauna yana zuwa ba zai yi sujada ba zai yi tahiya ne yi salata annabi ya yi addu'o'in shi sai ya sallame al'imamu malik ya ce walau sajada ihdar sajada ta ni to da a ce ya yi sujadar ɗaya daga cikin sujadun nan ne guda biyu wato yana zama ne tsakankanin sujadu guda biyu ya tuna ashe shi wannan horaka alhota biyar ce ho ita ma gashi ta zo ƙarshe an gane ku lam ara an ya sujud al ukhra al imam malik yace ba na ganin ya koma yayi wannan sujada ta biyu saboda yanzu wannan suje wannan raka algabaki ɗayan ta mata tashi daga aiki ya ce to da haka menene abin hal ya ƙara so suje da ta biyu kawai ya yi zaman shi lokacin da yana zama tsakankanin sujadu guda biyu hakan ɗin ya faɗo mishi to kawai sai ya yi tahiya ya yi tahiya ya salata annabi ya addu'o'insa wanda suka tabbata a sunna to shi kenan sai ya sallame thumma idza qada salatahu al-imamu malik yace sannan kuma idan ya gama sallar shi to falyasjud sajdataini wa huwa jalisun sai yayi sujadu guda biyu alhali yana zaune ba'da taslimi bayan ya sallame wato sai yayi sujada ba'di saboda wannan ƙarin da yayi a cikin sallar shi na kusan raka'a guda ba sujada daya ko raka'a guda ba sujadu guda biyu na'am باب النثر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها إلى ما يش إلى ما يشغلك عنها يشغلك يشغلك عنها نعم حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي نعم علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت هدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميسة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميسة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولم فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة تشيكنا باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها wato wannan babi yana magana dangane da wato mutum ya yi dibi zuwa sallar shi zuwa ga abin da zai ɗauki hankalin shi game da sallata shi wato abin da zai warci hankalin shi ya mamanta yana cikin sallah to idan mutum haka ta faru da shi ya ya kamata ya yi shin abin da ya ɗauki hankalin nashi zai ci gaba da barin shi saboda a gaba ma a sallah ta gaba ma ya ci gaba da ɗaukan hankalin shi ko ku a'a zai yi ƙoƙari ya kawar da shi daga gurin saboda kala a gaba ma ya ɗauki hankalin shi al'imamu malik ya zantar da yahya bunu yahya allaitsi shi kuma ya juyo daga alƙama ta bin abi alƙama shi kuma ya juyo daga mahaifiyar shi haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ahada abu jahami bin hudaifata li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khamisatan shamiyatan wato malam abu jahamin malam ubaidu wanda ake mai alkunya da abu jaham ɗan huzaifa ya bayar da wata sakala wanda take ƙira sham ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan sakala laha alamun tana da kwai sandodi a jikinta tana da kwai zane fa shahidar salata fiha sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu salamu wato ya halarci sallah ya tafi masallaci ya yi sallah da yana sanye da wannan riga wannan sakala ɗin falamman sarrafa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gama wannan sallah tashi ƙala wato sai ya faɗa daga ciki ya faɗa ga bararuwan shi ya ce ruddi hadhihi khamisata ila abi wato wannan sakala da aka kawo min kyautarta to ku maida ta zuwa ga wanda ya bane ta ku maida ta zuwa ga abi jahami din ku maida mai kayan shi yace fa inni nazartu ila alami hafiz salati haƙiƙa ni nayi dibi nayi dibi ila alamiha nayi diba ila alamiha zuwa ga zanen da yake jikinta fi salati a cikin wannan sallatawa fakada yaftinu ni saura kirsma wato ya shagaltar da ni daga abin da nake kai na bautar Allah subhanahu wa ta'ala na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hishamu ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labisa khamisatan laha alamun ya sanya wata sakala wanda tana da kwai sanda a jikinta wato tana da kwai zane thumma a'taha aba jahamin sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayar da wannan sakala zuwa ga abu jahamin wa akhadha min abi jahamin an bijani ya tallahu sai ya amshi wato wani gwado na abu jahamin saboda shi kuma wannan gwado siffa ɗaya ce gare shi ka sausau gare shi wanda ba zai iya ɗaukar hankali na mutum ba idan yana cikin ibada kallon shi ko zanen da yake jikin shi ba zai iya ɗaukar hankalin mutum ba amma idan ya zama to kana sanye da tufafi wanda zai iya ɗaukar hankalin ka kana cikin sallah kai ma kana yi in ka ga wani guri zaka ce kai telan nan malam musu babu ku kyauta ba an gane ko sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya amshi wannan gwado daga wajen Abu Jahmin sai ya ce wato Abu Jahmin sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya rasulullahi ya jakadan Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam walima dan menene ka dawo min da wannan kyauta da na yi maka mai tsada kuma ka amshi kyautar da ba ta da kima nima a wajena faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce inni nazartu ila alamiha fi salati haƙiƙa ne na yi diba zuwa ga wato zanen da suke jikin wannan sakala da ka bada zuwa gare ni a cikin sallah sai na ga ya kusa ya ɗoki hankalina shi yasa na ga a yada ƙwallon mangoro a huta da guda na'am
وحدثني نعم عن على مالك مصباح نقول الحمد لله عن الحمد لله عبد الله الحمد بن لله أبي بكر نعم أن أبا طلحة الأنصاري أمم، كان يصلي في حائط نعم في حائطه أمم، فطار نعم درسي أمم، فطفق يتردد يلتمس مخرجا أمم، فأعجبه ذلك أمم، فجعل يتبعه بصره أمم، نعم ساعة ثم رجع إلى صلاته أمم، فإذا هو لا يدري كم صلى نعم فقال لقد أصابتني فيما لي هذا فتنة أمم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم، فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة أمم، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت وحدثني مالك يحيى بن يحيى الليثي يتي الإمام مالك يا ذنتر دني عن عبد الله بن أبي بكر شيكما يا جيو دغ عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصارية أجيكا أبو طلحة الأنصاري mutumin Madina wanda Anas dan Malik yake agola a gidan shi kana yusalli fi ha'idihi wato wata rana ya kasance yana sallah ta nafila a cikin wato shingen garkashi yana cikin garkarsa cikin lambunsa yana sallah ta nafila fatsara dubusiyun sai wani tsuntsu ya tashi a cikin wannan garka tashi daga wata bishiya zuwa wata bishiya fatsafika ya taraddadu ya litamisu makharajan wato sai wannan tsuntsu ya shiga yana ta kai kawo wato ya kada wannan bangaren ya dawo ya kada wannan bangaren ya dawo a cikin wannan garka ta abu talha al'ansari yana neman hanyar da zai fita daga cikin garkar saboda garka ta yi kyau kaya ya haɗu tsawon watsar fa'ajabahu zalika wato sai wannan abun ya burge shi saboda yana ganin cewa duke shi ta yi kyau wato garkai shi ba garka mai kyawo irinta irin jardan ce dama wato ba jardan mai kyawo irinta saboda abu tsalaha daga cikin mutanen madina yana daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan ɗiyan itatuwa na dabino kamar yadda ya tabbata a- a hadisi na bukhari da muslim faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'atan wato sai Abu Talha sai ya shiga yana biyewa wato wannan tsuntsu da yake hashawagiya a cikin wannan garka ya kasa fita dan lokaci kawai yake gani yana kallon shi in yayi nan ya kallace shi ya ga ya za a yi hallo ya ga ya dawo ya rasa mahuta saboda sun sarƙahe da juna duka bishiyoyin cikin garkar tashi an gane ko sun maraja ila salatihi kuma sai ya dawo ya ci gaba da sallar shi fa'iza huwa la ya dari kam sallah kawai sai ga abu talha ya kiɗimi ya ma manta adadin raka'a nawa ya sallata wai raka'a ta ɗaya ce yake ko ta biyu ce ko ta uku saboda shawagiyar wannan da ya yi tsakankanin shi da tsuntsu faƙala sai abu talha ya ce laƙada asabani fi laƙada asabatini fi mali hadha fitnatun lalle haƙiƙa wato jarraba mai girma ta same ni a cikin wannan dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani Allah ta'ala ya bani dukiya maimakon ta zamanto taimako ce a gare ni cikin yi mishi biyayya amma kuma za ta zamanto taimako ce a gare ni cikin kautar da ni daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya faja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu talha bayan ya gama wannan sallah a rikice bai san ba ma adadin abin da ya sallata na raka sai ya garzayo ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ya gaya mishi yanayin da ya shiga a yau fa zakara lahu alladhi asabahu fi ha'itihi min alfitna wato sai ya gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu abin da ya same shi na wannan jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi wa qala ya rasulallahi huwa sadaqatul lillahi yace ya ma'aikin Allah wannan dukiyar ta ce ko kuma tana fama ta shagaltar da ni daga yi wa mahalicci na biyayya wanda shi ne ya ɗauki dukiyar ya bani ya ce to na bayar da ita sadaka dan Allah ya ce fada'ahu haithu shi'ita ya rasulallahi ya rage gare ta ya rage gare ka ka saka wannan dukiyar tawa wannan garka tawa ka baiwa wanda kake so ka baiwa wanda kake so na bada ta dan Allah wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi bakhin bakhin zalika malun rabihun ya ce madalla madalla wato wannan dukiya ce wanda za ka ci ribata mai yawa ya ce a ra'an ta ja'ala hashil agarabin wato ina ganin wannan babbar kyauta da kai lambu gashi komai da komai ya haɗu ina ganin ka raba wa danginka makusantanka saboda dan ya zamanto za su yi ta yi maka addu'a ta alkhairi kuma sadakar da zaka bai wa ɗan uwanka makusancinka wanda tsakankaninka da shi akwai zumunta lada bi gare ta akwai ladan sadaka akwai kuma ladan zumunta amma ka bai wa ɗan dawa ladan sadaka kaɗai gare ka kenan ka haɗa biyu na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالخف واد من أودية المدينة في زمان الثمرة في, في نعم في نعم في زمان الثمر يوا والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما أرى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير نعم فنعم فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال لخم نعم خمسين شيكنا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك انا عبد الله بن ابي بكر شي كما يا جيو دغ عبد الله دان ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف wato haƙiƙa wani mutum daga cikin mutanen madina ya kasance yana sallah a cikin wata garkashi a wannan guri da ake ce da shi alƙuf alƙuffu malam ya ce wadin min audiyatil madina wani kwari ne daga cikin kwari ruwa na madina wanda ake ce da shi alƙuffu irin yanzu murya da za ka ji ana cewa akwai ɗan ƙazuwa akwai dillima akwai kurkullam to shi ma alƙuffu wani kwari ne daga cikin kwari ruwa na madina ana ce da shi alƙuffu fi zamanin samar wato wannan mutumin na madina ya yi sallah ta nafila a cikin wannan garka tashi a zamanin da ɗiyan itatuwa sun nana wannan halu zullilat wato kuma dabine ɗiyan itatuwa na dabine baki ɗaya sun sako sun yi ƙasa sun karkato fahiyar mutsawwaƙatun bi tsamariha wato kowata bishiya ta yi wato an mata sakandami na wuya da ɗiyan itatuwanta irin da za ga da bino ya kewaye ɗiyansa ga baki ɗaya ya yi linsun fanadara ilaiha fa'ajabahu ma ra'a min tsamariha wato sai ya yi dibi zuwa ga waɗannan ɗiyan itatuwa na garkar tashi wannan sai abin da ya gani na ɗiyan itatuwan wannan suka burge shi ya ji daɗi ya ce alhamdulillahi sun maraja ila salati sannan kuma ya dawo zuwa sallar shi ya dawo ya ci gaba da sallar shi shi ma fa'iza huwa la ya dari kam sallah sai gashi shi ma bai san baraka a nauce ya mamanta saboda tuni da ja an shiga cikin takima an fara tunani wato wannan yanzu aka cire wannan dabinan za a je a siyi kaza a aje wannan shi kuma za a shanya shi ya bushe wannan za a yi kaza za a yi kaza daga baya kuma sai ce a shi shi sallah ce ya mamanta an gane ku faƙala sai ya ce laƙada asabatni fi mali haza fitnatun laƙada asabatni fitnatun haƙiƙa jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta same ni fi mali haza a cikin wannan dukiyar tawa da Allah ta'ala ya bani wato dama Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah yace to lalle wannan jarrabal Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ta a cikin dukiyata kuma Allah ya jarrabe ni ta kan dukiyatawa amma kuma ban ci jarrabawa ba faja'a Uthman ibn Affana to a zamanin ba zamanin ma'aike alayhi salatu wassalamu bane ba zamanin Abubakar bane a lokacin da Uthman dan Affan ne ma bayan Umar dan Khattab ya shekara goma akan karaga ta halifanci wato Usman dan Affan ya rike halifancin to a lokacin sai ya tardo Usman dan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa huwa yawma idin khalifatun wato shi kuma Usman dan Affan a wannan rana yana khalifa na musulmi fa zakara lahu zalika ya gaya mai ga yanayin da ya shiga da ya je shigar kai shi wa qala wato sai shi wannan bawan Allah ya ce to tunda da har wannan garkatawa kayan da suke cikinta ya ɗoki hankali na hal ya sa na daburce bin san ba ma yadda nake bauta wa mahalicci na huwa sadakatu wannan garkan na bayar da ita sadaka don haka ya amiral mu'minina faja'aluhu fi subulil khairi wato ka saka wannan garkatawa cikin hanyoyi na alkhairi kawai ka sanya ta cikin hanyoyin da za su zamanto alheri ne a gare ni Allah ta'ala ya cike min gibin da na bari na wannan rashin nutsuwa da na yi a cikin wannan sallatawa sumar dan afa ne ya ce alhamdulillah sumar dan afa ne ya amshe ta da hannu biyu fa ba'ahu usman ibn affana bi 50 alfan wato usman dan affan sai ya ce to ba damuwa aka saka wannan garka kasuwa aka ce za a saida ta a yi wa musulmai hidima a yi wa musulunci hidima da aka saka ta kasuwa wani ya zo ya siye ta da dinari dubu hamsin fasummiya zalikal malu alhamsina wato sai ake cewa wannan dukiya ta shi wannan bawan Allah wanda ya bayar da garka sadaka fi sabilillahi ake ce da shi wanda ya bada sadakar wato dinari dubu hamsin alhamdulillahi al'ilu inda hu subhanahu wa ta'ala na'am